من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى بوديا ya haɗa mu a wannan masallacin ya albarka domin ci gaba da darasi na littafi na kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi al-abid wanda a darasin da ya riga ya gabata a satin da ya wuce mun gama karatu na babi na arba'in wanda shi ne babu kaunullahi ta'ala ya rukuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wanda mun ga karatun cikin wannan babin yau insha Allah za mu tashi a babi sabo babu qawlin Allah ta'ala wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wannan babi shine babi na 41 mana yace babu qawlin Allah ta'ala babin da yake magana akan fadar Allah madaukakin sarki wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sanya ma Allah kishiyoyi alhali kun san da cewa bai cancanta a sami shi kishiya wani kiran shi ne ayar da malam ya sanya ta a ruwani na wannan babin kinan kusan ka iya cewa wannan babin na magana a nau'ika na sanya ma Allah kishiya a magana yana magana a kan yaya mutum yake sanya ma Allah kishiya a magana a faɗa ta baki wanda ke shi ne abinda wannan babu yake magana shi ne wanda ce babu kaunin lahi ta'ala babin da yake magana a kan faɗar allah maɗauki sarki fala ta ji lillahi an dadan kada ku sanya ma allah an dadan kishiyoyi an dadan jam'i na nid an nid shi ne kishiya to kada ku sanya ma allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna alhali kun san da cewa Allah shi ya halicci sammai shi ya halicci ƙarfin shi ya halicce ku kuma bai cancanci a samu shi da ke shi idan kaga kamar wannan aya tana nuna abu ne mummuna mara kyau ka sanya ma Allah ke shi to kuma wannan babu shi zai magana akan nau'ika na sanya ma Allah ke shi na shirka da Allah a waƙar a baki a magana cikon wannan ayar wannan ta zo a jerin gwanon ayoyin da Allah kawai sarki da su ya fara yin umarni a cikin alkur'ani in ka kamo shi tun daga fari a fadar Allah kawai sarki ya yi wa nasu hudu rabba kuma da bi khalafa kuma da bi min qabli kuma da Allah kuma tattakun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون الله yake cewa a farkon ayoyin wannan ya ayyuhan nasu ya ku mutane ɗaukudu rabbakum ku bauta ma ubangijin ku Allah madaukakin sarki wanda ya halice ku Allah bai khalaqakum wanda ya halice ku wanda dina min qablikum kuma ya halice waɗanda ke gabanin ku na al'ummu ya halice ku la'allakum tattaquna saboda ku ji tsoron shi ku bauta mashi wanda shi ne umarni na hari umarni da a yi ibada sai allah ya ce allabi da allah kuma arda firasha shi ne wanda ya sanya muku kasa ta zanto a shimbuɗe wasta ba a dina'a ya sanya muku sama kuma ta zanto rufi ne a gare ku wa an zaga iya sama ima'a shi ne wanda yake sauko ruwa daga sama fa akhara da bi min as-samawati rizqan in ya sauko ruwa daga sama sai ya hudo muku 'ya'yan itace arziki a gare ku 'ya'yan itace da ƙwaya ta abinci wanda arziki ne abinci ne a gare ku to kaga wanda ya yi nan halittu ya halice ku ya halice wanda suke gabaninku ya shimhuɗa muku ƙasa ya halice ta ya shimhuɗa ta sannan ya muku rihin sama yake sabko muku ruwa yake arzika ku da abinci to bai halitta ba kun san da shi wannan halittu ku sanya mashi kishiyar sai Allah ce ku za ta da abin da ya an dara don haka kada ku sanya ma Allah kishiyar kada ku sanya ma Allah kishiyoyi ku yi shirka ke nan da shi wa an tufta alman alhali kun san da cewa shi ya halicce halittun wanda da aka bayar ya halicce ku ya halicce wanda yake gabaninku kuma ya shimfiɗa muku ƙasa ya yi muku riri da sama yake sabko muku ruwa kuma yake arzuka ku da dangi na abinci yawan kaga shi ne wa an tunta da muna yana koma zuwa ga harkon jerin ga wannan bayani na aya dai to shi kuma malam ya ɗauki wannan mafsa ina na aya zai buɗe mana babi zai nuna maka shirka sanya ma Allah kishiya ba sai a gangar jiki ba ka yi ibada ka yi sallah ba sai a ƙudiri ba a baki ma ana sanya ma Allah kishiya da akwai magana da an kawo haɗi ka sanya ma Allah kishiya ka yi rantsuwa da wani Allah ka ce wallahi ka yi rantsuwa da Allah ko maimakon haka ya ka ce na rantse da bakin maciji na rantse da takwarin kwatsa ka sanya ma Allah kishiya to wannan babin a kan irin wannan labarukan da yake bayani shi ne malam baikin ya kama na ayar Allah sa ayar ta zanto wabiha ayar ma'anarta ta mutu hidi ko? na malam ya ce ya na kanto mana tafsiri na habrul umma wa turjamal al-qur'an shine abdullahi bin abbas an amin manzan Allah wanda mahardaci ne masanin alkur'ani sannan kuma hallo malami ne daga cikin jigajigan malamai na al'ummar musulunci wanda suke zamanin sa suke cikin sahabbai bada ce wa qala ibn abbas fi aya al andadu huwa ash-shirku akhfa min dabibin namli ala safatin sawda'a fi zulmatil layli وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتك يا فلانة وحياتي وتقول وتقول لولا قليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم وأن أثر إرم نا عبد الله بن عفان تفسير النندري نعندان abdullahi bin abbas ya ce kala bin abbas mala ya ce abdullahi bin abbas yake cewa fil aya game da tafsiri na aya fil aya ai fi tafsirin aya game da tafsiri na wannan aya yake cewa al'andadu da aka waje bala ta ji azu lillahi andalin kada ku sanya ma Allah kishiyoyi wa an tunta da alhali kun san shi ya halice ku shi ya cancanta abauta mishi bayan ta ba ta mishi kishiya abdullahi abbas ce al'andadu da aka wace wanda mun riga mun bayyana al'andad jam'i ne ne al-niddu shine kishiya wanda abdullahi abbas ce al'andadu huwa shirk sanya ma Allah kishiyoyi shine shirka domin duk wanda ya sanya ma Allah kishiya a cikin abin da Allah yake banta da shi to yayi shirka ita kuma shirka zalunci ne mai girma inda shirka da zulmun azim shirka tana sabbaba maka rashin shiga aljanna inna man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wanda yayi wa Allah shirka Allah ya haramta mu shiga aljanna makoma shi ita ce wuta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta wa mutumin da ya mushi shirka abinda bai kai shirka ba Allah in ya ga dama na gafartawa in mutun ya mutu a kai amma in ka mutu kana shirka to babu gafar Allah subhanahu Allah su shine Abdullah bin Abbas ce al-andad shine huwa shirku ita ce shirka to an zai gaya maka hatsarinta da koyuwarta da yanda mutum ya iya fadawa cikin shirka bai sani ba Abdullah bin Abbas ce akhfa min dadibin namni ala safatin sauda'a fi zulmatin layl tahi koyuwa shirka akfa ta hi koyuwa min dabibin namni game da tahiyar tururuwa dabibun naml shine mashi annaml tahiyar tururuwa dabib min dabba ya dubbo wa ma min dabbatin illa ala Allah rizquha abin da yake takawa kai kai shine dabib kiran tahiyar kiran affa ya hi koyuwa ta wajen sauti in kana so ka ji sauti ta hi koyuwa shirka ta wajen sauti min dabibin namli game da karan tahiya ta turuwa wannan bangaren kara to bangaren ganiwa to ita wannan turuwa kuma baka ce tana tahiya ala safatin sauda tana tahiya akan dutse ba sauda a baka bakin dutse as-safat shine kungurman dutse wadda kurman dutse irin wannan duwatsun na da yake da suna na kwamfani kuma a ƙadarta baƙaƙe ne kaga wannan ruwan toka ne ko to baƙin dutse lit wadda baƙi ga baƙar turuwa tana yawo a ciki yi zulmatin ne da a turun da to yadda ba za ka iya ganin ba turuwa baƙa tana ta yi a kan bakin dutse a cikin duhun dare ba ka iya gani mutum haka shirka take koyuwa a maganganun mutane da aikin mutane yanda in turuwa tana ta yi a kan dutse ba za ka ji karanta ba kai ko a kan mai take tahiya ba ka ji ba karanta tahiyarta ko sautin ta to haka shirka take koyuwa misali biyu ne na yaba to me yake nunawa haka shine wallahi mutum ya shiga taitayin shi shirka tana da salo kala-kala tana da koyuwa a cikin ayyukan mutane shi ne abdullahi na fata ke cewa huwa shirku addadi shi ne shirka akwarin da nijin zambi ta yi koyuwa game da zariyar turuwa baka kenan ala safatin sauda akan kurman dutse baki lik fi gulmatin da a duwan dare kaga yadda baka iya gani ba ka iya jin karan tafiyarta ba ba ka iya ganinta ba to haka shirka take koyo to don haka wannan kawar yana tsora ta mu wannan jimla kalmat inda suke ciki dabi shine daga dabba ya dubbu shine tahiya wanda shi yasa aka sanya ma dabba dabba saboda tana tsora kawarta ɗaya sama ta wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizqa shi yasa a asali dabba ana islafinta a kan duk wani abin da yake tsayiya a kan ƙasa amma al'ada ne ake keɓance ta da dabba da take da tsohuwa guda hudu wadda astafat astafat shi ne kurman dutse idan ba kowane irin dutse ba dutse mulmulan ne wanda bai da wata mahuda wanda a tibire yake mulmulan ne shi ne wadda sauda kuma baki kinan wasu ne na dutsen wannan fi zulmatin dala a cikin duhun da wannan kinan shi ne kinan nan wannan jumla mai suke nuna mana hatsarin boyuwar shirka a cikin ayyuka subhanallah alhamdulillah kinan wannan wannan wannan kalma mai take nuna mana hatsarin koyuwa ta shirka a cikin ayyuka na bayi yadda take ɓoyuwa shirka yadda take ɓoyewa mutum ba ya iya gane ta ba shi ne abdullabin abbas sai siffanta ta da wannan siffa a wannan jumla sai kuma yanzu abdullabin abbas zai baka misallan kalmomin da na shirka ne mutane suna raina su amma shirka ce kuma kana yawan haɗi abdullabin abbas ya ce wa huwa an taƙula yana daga cikin shirka yana daga cikin misalinta kamar ka ce wallahi wa hayatuki ya fulana na rantse da Allah kuma na rantse da rayuwarki ya ke wance kai rantsuwa da Allah ka hada da wani wani Allah nan ya ba da misali kamar da mace ce kake wa magana sai ka ce wallahi na rantse da Allah wa hayatuki kuma na rantse da rayuwarki ya fulana ya ke wance amma an ka ce ya fulana sai kasance wallahi na rantse da Allah wa hayatuka na rantse da rayuwarka ya fulan ya kai wani to wannan yana daga cikin shirka kai rantsuwa da Allah kai rantsuwa da wani Allah kenan rantsuwa da wani Allah yana cikin shirka koyayya wanda mutane suna yawan yi yau ka ɗauki misali a rayuwarmu a yau irin rantsuwan da suke yawan gudana mutum ya ce takwaron kwatsa baƙin maciji mugun abu ko na rantse da laya ko na rantse da kan gidanmu ko na rantse da waye kala-kalar rantsuwa wanda shirka ce karara da makamanta haka inda wanda mutane sun afko a kan shi Allah kiyaye ko kuma ka ce abdullabin abai ta ce wallahi wa hayati na rantse da Allah na rantse da rayuwata ka yi rantsuwa da rayuwarka ko kuma ka ce musamman irin wannan abin tasirantuwa da ake da finansman indiya rantse da ni zan rantse da kai ko makamanta haka duka wannan yana daga cikin shirka rantsuwa da wani Allah Allah kadai ya cancanta a yi rantsuwa da shi ko ka yi rantsuwa da zatin Allah ko ka yi rantsuwa da ɗaya daga cikin sunayen Allah kawo wallahi warrahman warrahim ko kuma ka yi rantsuwa da siffofin Allah na rantse da ma'abucin alkur'ani na rantse da wanda ya busa min lunwashi da na rantse da wanda ya cancanta in bauta mishi ɗaya daga cikin siffofin Allah amma matukar kai rantsuwa da wani abin da ba zatin Allah bane ba ba ɗaya daga cikin sunayen Allah bane ba ba ɗaya daga cikin siffofin Allah bane ba ka san da cewa kayi shirka wani zai iya cewa to rantsuwa da ake yi da Qur'ani a ce wane rantse da Qur'ani Al-Qur'ani maganar Allah ce da haka maganar Allah sifa ce daga cikin sifofin Allah wannan bangaren rantsuwa bangaren rantsuwa ba laifi bane ba a yi rantsuwa da Qur'ani amma maganar Allah ce kuma mu san da cewa wanda ya rantsuwa da Qur'ani da wanda ya rantsuwa da wallahi duka ɗaya ne sai kuma bangaren sa Qur'ani akan abin da za a nan gaba ko kuma akan abin da an riga an yi mutum ya tona akan shi asiri wannan baya daga cikin koyarwar magabata baya daga cikin koyarwar shari'a wadah kawai wani tsari ne na al'ada ake yi wadah wannan shi ne dai abin da yake akan haka wannan misali na fara bangaren rantsuwa ko wanda mutane da yawa suna yi Allah kiyar wa taqul kuma Abdullah bin Abbas yace kamar kuma ka ce laula kulaibati hada la atana lusus kace inda ba dan karyawa ne ba wallahi da barayi sun zo sun mana sata inda ba dan karyawa ne ba da an kwashe mana dukiyar mu kulaiba karya al-lusus barayi al-lusus barayi jam'i ne na al-lis al-lis barawo kace inda ba dan karyawa ne ba da barayi sun zo mana ba kenan menene shirkar da yake cikin wannan ka ce ita ce ta kare ka da yi maka sata ka mance da kariya Allah wanda da dama mutane ka ga mutum ya ce inda ba dan kariya kaza ba inda ba dan mai gadi kaza ba inda ba dan police ba ka mance sababin Allah shi yasa a wannan gurin ka ce inda ba dan Allah ba sannan da kaza haka ake so ka yi dole ka tuna da cewa Allah shi ne sababin da ya sa Allah ya kare ka ya zamto babu abin da ya same ka to da dama mutane mancewa na suke shi mana daga cikin shirka kenan amma idan ka faɗa haka kana kudur cewa idan ka faɗa haka kana mai mancewa cewa Allah ne ya kawo maka kariya Allah ne ya ture maka wannan musiba to wannan shine yake shiga cikin shirka shine kenan mutum ya ce laula kulaybatu hada la'atanin lusus inda ba dan karyar wannan bawan Allah ba ko kuma wannan mutumin la'atanin lusus da barayi sun zo mana wadda kidan kulaiba tasghiri ne na me yake suna wannan kalb wadda tasghiri ne na kare karami wadda ko kuma karya jai kuma daga cikin misalin walaulal battu fi dari la atana lusus kace inda ba dan agwagun nan ba da suke gida in barawo ya shigo suke kuka muke lura da barayi sun zo mana al battu shi tace agwagwa wannan kowa ya san agwagwar da ake saya wanda take gadi ko shine kwakwa wanda muke ce mata kwakwa manyan ko kananan wanda daga sun ga mutum musamman manyan daga sun ga mutum wanda ba su sani ba a gida za su dinga ta ihu wadah wanda ihun babu daɗin jiko to wannan mutum ya ce inda ba dan wa'annan agwagun ba wanda suke cikin gida da barayi sun duro mana kinan ka mance kariya Allah ka mance tunawar Allah tunawa da Allah a lokacin da kake irin wannan kalma to in mutum yayi haka yayi abin da yake cikin shirka wanda shirka ce karama in kuma ya kai shi zuwa kudirin cewa yana ganin wannan ita ce kaɗai ta bashi kariya yana kai shi zuwa ga shirka babba Allah ke albattu shine agwagwa kenan ko fiddar la'atan lusus lusus kuma ya riga ya gabata wa qaulur rajul li sahibi kuma yana shiga cikin shirka dai mutun ya dinga cewa abokin shi ma sha Allah wa shita abinda kaso Allah ya so shi yake kasancewa ma sha Allah wa shita abinda kaso Allah ya so abinda ma sha Allah wa shita abinda Allah ya so kuma kaso shi yake kasancewa kika kaga wannan shirka ne ka sanya Allah da wani shi daidai suke shirka ce wani abinda ake kake iya haɗi ka ce abinda Allah ya so sannan in ka sa sannan summa shi ita ba laifi za mu ga rangwame a kan haka amma ka ce ma sha Allah da wawo ma sha Allah wa shi ita abinda Allah ya so kaso kuskure ne wanda da dama irin wannan za a ga musamman a guraren fada ta sarakai ko ta shugabanni in ana yabansu ko makamanta haka za ka ga irin haka na gudana da dama a guraren mai yake suna manya a dinga cewa abin da kaso abin da Allah ya so kaso shi yake kasancewa abin da yake daidai ka ce sannan shine tumma da larabci ko shi ne ma da ya ce abdullabin abbas ya ce wa ƙaunin rajul da haɗar mutum ya sahibihi ya gaya wa abokin shi da yake gaya abokin shi ma sha Allahu abinda Allah ya so wa shi ita kaso kiran shi yake kasancewa wani mutum ya taɓa zowa ya gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan magana ya ce ma sha Allahu wa shi ita abinda Allah ya so kaso shi yake kasancewa sai manzan Allah ya ce aja'altani lillahi niddan shin ka sanya ni kishiya ga Allah sai manzo Allah ya ce mishi kace masha Allah wahdahu kace abinda Allah ya so shi kadai kenan an yi so abinda ya zama kamala da cika kamala kace abinda Allah ya so gada an ya kasance dole ya kawo hadi kace masha Allah summa shita gada wannan shine kenan abinda Allah ya so sannan in ka sa kalma ta sannan amma abin da Allah ya so kuma ka so wannan ta suya ce wadda wannan shi wa ƙaunin rajul abdullabin abbas ya ce kuma hallo da haɗar mutum da za ka jina cewa laulallahu wa fulan inda ba don Allah ba da wane da na shiga cikin musiba a ga wannan kuskure inda ba don Allah ba da wane kuskure وقول الرجل دفتر متم لولا الله وفلان عند بادن ألا با دواني كتكري يجب متيراتا عند بادن ألا با دلكتا عند بادن ألا با دا سوجا عند بادن ألا با da gwamnati inda ba dan Allah ba da sarki inda ba dan Allah ba da wani kalmar nan ta siyata amma menene za ka iya wadi in ba dan Allah wasannan in ka sa sannan babu da wannan ladabi ga Allah madaukakin sarki to wani gani yake a zo a tattakura mutane a yi ta waɗe irin wannan ka'idodin wanda za su yi wahala to ai kuma ladabi ne ga ubangiji ka Allah madaukakin sarki je ka hada sarkin da magana ka wani kalma da kake so in ba kauto ba da bulala kasha kashi kenan in sarakai ma kana sanin me kake wani mishi ba fa da sarkin da magana ba je ka kwamsariya ka ga yin karin ga tattauna maganarka je ka in za ka je ka zauna da wani minista ko za ka zauna da shugaban kasa sai ka dinga tattauna abinda za ka dinga wani to game da ubangiji allah ma'aukin gudu wanda ya halice ka shi ya cancanta ka bauta mashi yake da haƙoƙi a kanka shi ya yi cancanta ka san maganganun da za ka waɗi wanda ba zai kai ba zuwa ga su'ul adam mummunan ladabi ga allah ma'aukin sarki wanda munan ladabi ga allah ma'aukin sarki shi ya yi babban munin na rai duk biyayyarka duk mu'amalarka da mutane in dai baka da kyakkyawan ladabi ga Allah maɗaukin sarki banza kake Allah kiyaye shine ibn abdullah bin abbas yake cewa wa qawlin rajul da hadar mutum laula Allah wa fulan inda ba dan Allah ba da wani da kaza bai kasance ba da kaza ya kasance da kaza ya same ni da makamantan haka shirka ne abinda zaka ce laula Allah thumma fulan inda ba dan Allah ba sannan wani wada kiran kaza wannan yake nuna ma ce shari'a mutunci tana da sauki in ta haramta maka ita ce ma ga kuma abin da ka yi batta ka maka batta haramta maka abu sai ta yi shiru sai an baka mahuta da Allah ma'aukai sarki ya haramta riba sai ya halatta kasuwanci wa halallahu albai'a wa harrama riba da Allah ma'aukin sarki ya haramta shan giya saboda mutum yana so ya huta kwakwalwar shi ta zamto babu komai sai aka ce ma ya azumi ga karatun karwani ga azka duk damuwar da ka shiga kake so kwakwalwarka ta huta daga jikinka duniya ta huta daga ranka to ɗauki azka ɗauki karatun ƙur'ani za ka samu nutsuwa za ka samu kwanciyar hanka alhali shi kuma giya da kayan shaye-shaye baya taɓa hudda maka maye dole ka dawo kwakwalwar ta ka ta dawo sana'ar da ba kake da cikin talauci ba ka samu ba ka tsaya da akwai matsala yan ka ga damuwar ba ta huta amma azkar sauƙi gare shi karatun ƙwararwa ne sauƙi gare shi ɗan kuma kai za ka samu raha da tumanina da kwanciyar hankali na abada sannan kuma da za ka samu lada ba ya ka siya ba ya ka sha wahala sai ka ga da bambanci ko haka allah maɗaukin sarki da ya haramta maka saɓawa uwa ya yi maka umarni da yi musu biyayya da makamantar maka duk abin da aka haramta ba ya an kama da kishe shi kaza haramun ne kaza halatta kaza wajibi ne kaza haram ne da sauransu Allah ta yi mala abdullahi bin abbas yace wa qawlu rajul lawla Allah wa fulan sai abdullahi bin abbas yace la taj'al fiha fulan abdullahi bin abbas ya ganin cewa kada ka sanya ma da mutum kawai ka ce inda ba dan Allah ba ko shine hakikanin timad ala Allah hakikanin cikar tawakkal shi hakikanin cikar ladabi ga Allah madaukakin sarki shi ne abu da ba su ce latin da alfiya kula wannan kalma da zaka ce inda ba dan wane ba da Allah da wane kaka sanya wane kaka sanya mutum kawai da jingina lamari ga Allah ba ku sai dole an kasa su ma ba dai ba da za mu ga insha Allah Allah da ba ce hada kullu bi shirku wa innam dukkanin su shirka shirka ne ga Allah ba ku sai sanya ma Allah nidne sanya wa Allah kishiya kenan wayannan ababen da aka bayyana za su kasance shirka ce karama in ya kasance bakka kudurin daidai suke da Allah ko kuma sun yi Allah ko kuma taka amma an kai kudurin daidai suke da Allah ko kuma sun yi Allah a lokacin da kai ta suya nan to zai zamto shirka ce babba wannan kiran shi Allah ya kiyaye mala yace rawahu ibn abi hatim ibn abi hatim rawaito wannan wannan asar din na Abdullah bin Abbas ta tafsiri na wannan ayat hada sai kuma hadisi na gaba shi kuma zai magana akan rantsuwa mala yace an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وانا حديثي قالت عن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه على اشكال راقريش ابن عثيمين ده سورا ما لما نسكي شهين وانا حديث sun sauwaba cewa wannan hadisin ba daga umar ibn khattab bane ba inma daga ɗan shi ne abdullahi ibn umar kenan maimakon umar ibn khattab ne kasance عن عبد الله بن عمر بن الخطاب دقى عبد الله ابن عمر بن الخطاب وانت عبد الله بن عمر لا دقى تشم صحابي قدا بقل وانت تكهي رويتر دا حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم واضح عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر قم سيوى النبي abi huraira shine na fari abdullahi bin umar sai abdullahi bin mas'ud sai abdullahi bin abbas anas bin malik anas bin malik ya an faɗi sai wa abdullahi bin amr bin al'as ha an a ba gare shi ba abdullahi bin umar ne aka wa sai wa kuma sai wa na bakwai yau abu huraira sai al'abadila al'arba'a abdullahi bin abbas abdullahi bin umar abdullahi bin mas'ud abdullahi bin amr bin as sai anas sai wa wanda manzo Allah ya yi duniya akan wannan cikon a amshi rabin ilimi a hannun shi cikon rabin ilimi a hannun shi manzo Allah ya ce dai aisha radiyallahu anha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dai Allah ya taimaka dai kenan wannan sune asaba dai shukran sune sahabbai guda bakwai wanda suka yi yawan rawaitar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abadila abu huraira ko shi ya fi yawa bayansu abadila guda hudu abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud abdullahi bin amr bin as sai kuma anas bin malik sai aisha radiyallahu anhum ajma'in wadah wannan su ne kina abdullahi bin umar an umar bin khattab ha ɗaya daga cikin wani ikon allah wa'annan wa'anda suka yi yawan rawaitar da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukansu matasa manzo Allah sallallahu ya rasu babu wanda ya cike shekara me yake suna 30 a cikin su a babu wanda ya cike shekara 30 a cikin su bal ma wani bai cike 20 ba ma ha mafi yawan cikin su ba su cike 20 ba ma to ina matasan malam ha mafi yawansu wasu ba su ce ashirin ba ba ha jini da kiran yin zo a mu dawo kan hadisi kiran wannan hadisin ɗan ne ya rawaito ba baban ba kiran abdullahi bin umar bin khattab radiyallahu anhu domin sahabbai da yake su ha yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala yace man halafa bi ghairi Allah dukkanin mutumin da ya rantsuwa da wani Allah faqad kafara hakika ya kafirta aw ashraka ko kuma yayi shirka wannan shakka ce ta rawi wanda shin manzala ya ce man halafa bi ghairi Allah faqad kafara ko kuma ya ce man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka shakka ce amma a sauran waya sun nuna cewa abin da yake tabbatacce shine man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka dukkanin mutumin da ya yi rantsuwa da wani Allah to haƙiƙa ya yi shirka haɗa in ya kasance rantsuwan nan da ya yi da wani Allah bayya ƙudurta cewa wannan wani Allah daidai yake da Allah a cancantar rantsuwa to shirka ce ƙarama amma in ya ƙudurta ce ya ta karkar ya ƙudurta cewa wannan wanda ya rantsuwa da wannan Allah nan da ya rantsuwa da shi daidai yake da Allah ya cancanta a yi rantsuwa da shi kamar yadda cancanta a yi Allah ya daidaita shi da Allah to ya yi shirka babbar subhanallah ya ƙara jaza da musulunci shi Allah kiyar wanda aka ji har da gawan gidansa yake rantsuwa da sauransu wani ya dinga rantsuwa da mugun abu mugun abu maka subhanallah ka rasa ne za ka yi kuwa shirka kan shirka da rashin tunani wani bakin mutiji wani ya ce takwaron kwaɗa mako subhanallah wani mutum haɗina kuma galiban zaraza don ka sani cewa mutum yana yi don shirka ya yi neman abin tsoro-tsoro ya yi rasuwa da shi kiran takwaron kwaɗa saboda in ana yi kana shiga cikin tsoro ko bakin mutiji mu nan da magaram kuma ta kwaran kwatsarin da magaram maraɗi mugun abu a tarnatsa nan kuma ta kwaran kwatsa a radu ya su waje magara ce ta kwaran kwatsa a radu da sauran gurare kusan kowane za a gada akwai abin da ke rantsuwa shi to wani zai iya cewa to kanawa suna rantsuwa ya fi da me ya hukuncin ta ya fi mafa ha to me ya hukuncin ta a shirka ne rantsuwa da annaban Allah shirka kai rantsuwa da annabi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kai rantsuwa da shi shirka ko annabi Musa ko annabi Isa ko dukkanin annabawan a tare kai rantsuwa da su shirka ne kai rantsuwa da mala'iku shirka ne kai rantsuwa da salihan bayi waliyai shirka ne ka wanda ka ji mutu ya ta na rantsi da shehu inyas na rantsi da shehu wani shirka ne wadda sai ne mun kare nan gurin sai mu dawo rantsuwa da alkur'ani mun riga mun ga cewa rantsuwa ne ɗaya daga cikin sifofin allah ko to rantsuwa da yasin da kanawa suke eh yasin yasin sura ce wa rabbil ka'aba ba shirka ba ce rantsuwa ne da sifa daga cikin sifofin Allah ubangijin ka'aba na rantse da ubangijin ka'aba amma in mutum yace na walwal ka'aba a yayi shirka kai rantsuwa da ka'aba amma na rantse da ubangijin ka'aba da rantse da ubangijin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka ba laifi bane haka kalma ta rantsuwa da yasin yasin dai sura ce daga cikin surun alkur'an to rantsuwa da ita shirka ne ko ba shirka ne kahin nan wannan tambayar ta ke so wani ba na amsa me sa aiwa kenan mutum iya rantsuwa da yasin ba shirka ba ce ba ko saboda rantsuwa ne da wani bangare daga cikin bangare na alkur'ani mai girma shi kuma ya riga ya bayyana rantsuwa da alkur'ani rantsuwa ne da sifa daga cikin sifofin Allah shine maganar Allah ce ko ba da zubar ba ko da bai kasance ba magabata suna yin rantsuwa da wani bangare na alkur'ani ko da alkur'ani ko makamata haka dai kuma mutane suna rantsuwa da yasin sai suna ganin yasin tana da wani mugun abu wannan kudurin duka bai dace ba kayan nan rantsuwa da akuya
sai wani kawuna sai ya ce shi ya rantsa da akuyan nan nasa kuma daga bayan ya ce ya rantsa da shi ma shirka ne kaga rantsuwa da akuya ko da dutse ko da makamantan haka duk wani abin da za a yi rantsuwa da shi in dai ba Allah bane ba ko suna daga cikin suna Allah ko suna daga cikin suna Allah duka wannan shirka ne na'am
wajen rantsuwa da shi su mazuwanci masu rantsuwa da shi kamar saboda yau da ake yi da ake yi da kuma yasa yawwa kenan shine muka ce dama kudiri har masu rantsuwa da qur'ani duka suna kudiri ne suna rantsuwa da shi suna ganin wani mugun abu gare su ko wani mugun abu zai same su ko makamanta dama in kai rantsuwa da Allah ko da wani abu daga cikin sifofin shi kada kai rantsuwa ta sha bamban matukar ba ka yi kafara ba to ka sani cewa wannan rantsuwar na yin tena kan haɗa allah zai kama ka da sakamakon ta haɗa sai in ta kasance rantsuwa ce wadda ta aljariya alal lisan min duni kas mutum ya yi rantsuwa ba tare da nihi ba kama a tambaye ka ka ta yi gida la wallah ba na ta yi ba irin rantsuwar da take gudana a bakin mutum kai tsaye wanda ba tare da ya kudurce ta ba wannan babu laifi shine wanda Allah ko ke zake ta la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi amalikum rantsuwa ta lagwi wanda ba ka nufe ta ba a zuciya amma in ka ta karkare daga zuciyarka shi kuma bayyaruwa kai rantsuwa domin cinye dukiyar mutum face ka ta karkace da zuciya dan kan mutum ya ce a na samu sauki shi yasa ba zai ke cewa yamunul ghamus ita ce rantsuwa da suke zirmi a cikin wata janawa ita ce wanda za ka yi domin cinye haƙƙin wani haƙƙin wani yana ciki sai ka yi rantsuwa don ka bata haƙƙin shi to wannan yahun da gamus ce in je ƙarya ce kai haza ke wani shi ne kenan kudurin nan da ake shi ne ya kamata ya zamto an canza kuma sannan kuma mun bayyana cewa baya daga cikin shiryewar ma- magabata tare da rantsuwa da eh, da yake wa suna irin wani bangare na alkur'an ya sun koma rantsuwa da alkur'an duk da ba haramun ba ne ba shirka ba ce ba wani ke da shi jai da kudurin da ake kenan yamma da wakan hadisin mu na
amma na su abin da suke ai ya kai ya haramta ai ko wani wannan ya da ya a sunan wani a rubutu da ake yi
na da amma wani a cikin shi ne yawwa shi wannan ya sha bamba ai ba rantsuwa bane ba ko ba rantsuwa bane ba in shirka in in wani sihiri ne aka yi da yasin ya yi rantsuwa da wannan sihirin ya yi shirka saboda da musan da sanewa sihiri haramun ne shirka ce an yi shi ne da alkur'ani ko da me aka yi shi kamar misali yasin sa iya zuwa su yi sihiri da yasin in suna rubuta yasin duk min jaye min jaye aka samu sai a buɗe ta a sa sunan mutum ha da makamanta ko duk kafin sana aka samu a yi mata wani zane-zane a sa su mutu kaga wani siri ko kuma a yi a juya yasin a fara rubuta ta daga ƙasa zuwa sama duka makamanta haka suna ciki kenan ɗin sihiri yake nufi haramun da babu shirka ha wani shi ne ke shi yasa bai halitta ba sihiri da alƙur'ani baicin shirka ne sihiri da alkur'ani haramun ne sannan kuma ga wulaƙanta alkur'ani tun da yanzu magana da ake da akwai wanda suke sihiri da alkur'ani su rubuta alkur'ani da jinin haila wanda alkur'ani ya ce kulguwa azan jinin haila wannan najisa ne amma ka rubuta alkur'ani da shi wani kuma ya yi sihiri da alkur'ani a rubuta a kan al'aurar ɗa namiji a sadu da mace haka da akwai masu yi. shi yasa wa'in muka ce uh, malaman tsubbu wa'inda suke tsubbu irin wannan ta sihiri wallahi boka wanda boka ya da su wallahi Wula- wani kuma a yi takalmi da alkur'ani rabi talatin nan rabi talatin nan a zauna a sama a yi sihiri da shi da makamanta haka nau'ika na sihiri da ake da alkur'ani wanda wulakanta alkur'ani wazah wannan kiran shi ne Allah ke amma da akwai masu tsubu wanda ya rubutun sha ne da makamantan haka da yaudara da ƙarya da sauransu ko da bai kai zuwa ga shirka babba ba amma babban zunubi ne cuta al'umma ce wanda galiba kuma nan da nan ana gane su wanda kuma wanda na galiban za ka ji mutane suna cewa mu mun yi ƙarfin mu yi tsubu na rubutun sha me za a baka sai ka ɗauko laya da buru na bokare sai kayi kaza sai kayi kaza haka za a ga mutane suna alfahari da haka a wannan shirka Allah ke kuma duk abin da ke kawo wannan rashin tashi ka nema ka nema naka da kanka yau in kana da aiki kana neman naka na kanka kayan zuciyarka ta mutu ka je ka fada irin wannan ayyukan ba yanda za a yi ka ga mutum ya tashi yana irin wannan ayyuka Allah ke neman kuɗi ne ta hanyar tudus wanda mafi yawa al'umma ma Allah ke yi sun jarabu da Allah Allah suke su samu kuɗi ta hanyar tu'us wannan daga cikin musibin da ke da kwaya ina wannan application inda muka yi magana kwanan da akai shi ke biya ko sirri mutane sun je sun ke shirin babu su kuma yadda suka yi dabara suka sanya mutane suka ƙara zuwa kuɗaɗe suka tsaye kaga ba duk wanda yake zuciyar shi ta mutu yana so ya samu kuɗi ta hanyar tukus to wala sai ya yi nadama wanda mun yi muhazara cikaska akan haramcin yin haka wanda muka wata ihtimalat ihtimalat kuma da muka wata ka'ida da malamai suke sa duk wata mu'amala da zaka yi ta kuɗi duk wata mu'amala da zaka yi ta kuɗi dole sai ka san wannan ma'aikatar tana da rijista a gurin gwamnati gwamnatin ƙasarka ba gwamnatin wata ƙasa ba gwamnatin ƙasarka kenan tana da rijista a gurinta in ka kai ƙara a amsa amma yanzu ka kai ƙaransu su ba su da rijista a gurin gwamnati ka zo kwamfiriya ka kai ƙaransu ya za a saurare in sun nuna maka rijista ta wata ƙasa misali ƙasa amerika in ka ga- tashi za ka yi ka kai ƙararsu ambasan in amerika ya za a yi maka shiga ta kuma wa ya nuna maka takardar da suka nuna maka ta gaskiya ce kiran ka hanka yi in suka nuna maka takarda ya kaje ka tabbata a ambasan in haka ne sun baka izini su kwana kasa in ba haka in ka kama su kwana kasa to an kare wannan sai a dawo kuma zo mu'amala da suke da riba a ciki da haramun ko ko babu haramun inda riba ko haramun a ciki bayanin ta bakai yayi sannan mu'amala da suke da riba a ciki ko babu riba ita ma a duba abinda suke saidawa da riba bidan da suke tura ma da da- da haramun a ciki ko babu haramun duka ihtimalat din na shari'a suna zuwa duka mun yi bayani akan su a meritor suna wata muhadara mai zaman kanta wanda muna jiran malam mubaraka ya ya yada ta bayanan ta ba Allah taimaka dai ayyuka sun mishi yawa ya kamata a samu matasa wanda za su yi kokari su kama akan abin da ya shahi irin ya haka karatu suka aiki ne mai muhimmancin gaske Allah sai albarka da alkhairi dole ne ana kamawa irin wannan ayyuka wala Allah taimaka sai mu dawo kenan kan karatu kenan kaga wannan abu ne wanda duk lokacin da za ka ga an yi faɗakarwa akan abu wallahi mutum ya kiyaye da ko wani ya sa miliyan ɗaya da rabi san banza wani ya sa miliyan biyu wani ya sa jika ɗari uku ɗari hudu wani ya sa jika tamanin wani ya ɗauki burus ɗin shi a tiriyar bai ci abinci ba bai sayar kaya ya ji ya zuwa a wannan gudu wani kuma kuɗin rabon sallar shi ya ɗauka ya je zuwa sa akwai matsala Allah ce kenan wannan hadisi na Abdullah bin Umar manzo Abdullah bin Umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man halafa bi ghairi Allah wanda ya rantsuwa da wani Allah faqad ashraka haqiqa yayi shirka wadah wanda bar ga mun bayyana ihtimalan faqad kafara aw ashraka abin da ya yi rinjaye na shakkan nan tarawi shi ne faqad ashraka saboda wata wasuwa da suka tabbatar da haka wannan hadisi wala yace rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito shi wa hasanahu kuma ya tautata dangane shi yace hadisi ne hasan wa sahahu al-hakim imamu al-hakim kuma ya sahaha shi inganta shi wanda hadisi ne dai abu da abu dawud ya rawaito shi imam tirmidhi ya rawaito shi ibn hibban ya rawaito shi imam ahmad ya rawaito shi eh, al-hakim ya rawaito shi abu khudra din shi shaykh nasiruddin albani ya inganta shi a littafin shi wanda yake sahihul jami ina hadisi ne ingantacce kara duk wanda ya rantsuwa da wani Allah hakika ya yi shirka man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka duk wanda ya rantsuwa da wani Allah hakika ya yi shirka wannan wani Allah mala'ika ne annabi ne waliyi ne dutsi ne kowane iri ne kowane irin abu ne kai rantsuwa kaba ce ko me kai rantsuwa shi makka ne ko madina zaka ji wasu na cewa na rantsi da makka na rantse da madina na rantse da kabarin annabi muhammadu wani haka jihar ta na rantse da takalma annabi muhammadu wani haka jihar ta na rantse da shehu kaza na rantse da bakin duka wannan shirka da allah kaɗai ake rasu allah ce ne shi ne ke zama hadisan abin da yake nuna mana in mutum ya yi rantsuwa da wani allah yana ƙudurin cewa wannan wani allah yana daidai da allah a cancanta da rantsuwa ya yi shirka ba in kuma bayya kudurin haka inda ma kawai ya yi rantsuwar to wannan ya shirka kama Allah ke ramu da afkuwa cikin shirka wadda lokaci ya zago don za mu tsaya koko ya kare ha? a babu da suke na inda akwai tambayoyi suna iya gabata na Eh. kiran sallah hayya alal falah a falashi alal falashi falashi ko kuma falashi suka ce ko falashi a falashi ki ba daidai ba ne ba in mutum ya ce a kiran sallah ya ce hayya alal falashi bai dace ba shi yasa dole a koyi kiran sallah a karance da ake eh, yin kiran sallah mutum ya dinga karanta kowace kalma daidai da daidai Allah ya taimaka Allah ya taimaka ne na'am na'am yana shiga cikin shirka tsiri ana sawa yara tsiri da laya da sauransu duka na daga cikin shirka wadda na daga cikin rishin tawakkali ga Allah mutum na daga cikin rishin mai da al'amari ga Allah mutum sarki wadda wanda mun riga mun gaba ya riga ya gabata a gare mu babi na attamatu babin da ya magana akan layu da ake sawa wadda duka na daga cikin shirka Allah ke yi Allah ta albarka da asiri na ke yan sha abin da muka faɗi daidai Allah ta yasu ne zai na hasan ta wani da muka yi kuskure Allah ta kusa mana da ma'ana kuma da abin da sharar ba da ya yi ta wani ya ta kusurka wani su da ya